الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لكم بإنسان بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أتيك بعد درس لتاف النحو الواضي مرحلة ثانوية halka ta biyar za mu tashi a inda muka tsaya assalamu alaikum wa rahmatullah bayan mun yi bayani akan tauhidi da hukunce hukuncensa idai waɗanda ake wa tauhidi da waɗanda ba a musu tauhidi da wanda yin tauhidin kuma wajibi ne da kuma wanda yin tauhidin ja'izi ne da kuma sharuɗa na wajabcin tauhidi to sai a nan darasi na gaba da shi shine tariqa tu tawhid al-af'al hanyoyin da za ka bi kai wa fi'ili tawhidi fi'ili kamar yadda shi mu'akkadi da aka dace da wannan nuni da shi tawhid majmu'a ta farko majmu'a ta farko shine majmu'a ta tawhidin ilimi wanda ba hada shi da damiri ba da kuma wanda aka hada mishi damiri na tafiya misali za ka ce an ta tasbiru sai ka ce latasbiranna latasbiranna sai ka kara nuni soki wanda yake ma mushaddada ko kuma mufaffafa sai ka yi wa filin mudari din fataha kai mishi bina'i ya zama tun mutuni a lalfar in ka ce an tuma tasbirani sai ka ce la tasbirani la tasbirani a nan ka cire nunun din da take zuwa bayan tasmiya ka cire sai ka kawo nunu sauki da ta sa a wajen shi ne la tasbirani asalinsa la tasbira la tasbira la tasbirani لتذكرانن أجمع تذكراني دني يا تقال مين سوكي في زما تذكرا تذكرانن يا تشيل نون تن وشتكي زوا باين ألف تسمية ذاك أن كنا تصبرنا ذاك لتصبرنان لتصبرنان sai ka kawo alif tsakanin nunun din na inati da kuma nunun din da yake na tauhidi da tasjir tasjir na na din sai ka sa alif sai ka sa alif tsakanin sa da nunun tauhidi wanda yake wanda yake mushaddad sai ka ci anti tasjiri anti tasjirina anti tasjirina tasjirina sai ka ce la tasjirinna la tasjirinna anan ma sai ka cire ya yawon mukaɓaɓa da kuma nunin wacce take alamatun rafi nunin wacce take alamatun rafi sai ka cire kamar da baya wajen tasmiya ma ka cire nunin da ta zama alamatun rafi antum tasbiruna sai ka cire tasbirunna sai ka cire wawun din da ta zamanto wawun din da ta zamanto fa'ili sai ka cire shi sai ka ce la tasbirunna la tasbirunna wannan idan filin ya zamanto sahihi kenan in filin ya zamanto sahihi ne filin da kuma ya zamanto mu'tal ne idan ikilali ya zo karshe ne to za ka yi mu'amala da shi yadda kake mu'amala da sahihi sai dai idan ilali ya shigo sai ke shigo shigo da wannan ilali in ka sami sababi sa misalin wannan idan ka ce an an ta takadi ne wanda yake mu'tal mu'tal wanda aka san wanda karshen shi yake da harfi illa min za ka samu sununu tawhidi an ta an ta takadi sai ka ce la tafdiyanna la tafdiyanna ya din sai sai ka kai mishi fata sai ka sa nuni tauhidi kenan ba wani abin da aka shirya anan shi an tuma tafdiyani sai ka ce la tafdiyani la tafdiyani sai ka shi haka sai la tasbiyani kamar yadda kai a baya sai ka cire nunu din da ta mun zo alamatu rafi sai ka cire asalinsa la tasbiyaninna la tasbiyanin la tasbiyaninna sai ka zo ka cire nunu din ta zaman to alamatu rafi sai ka ce la tasbiyani an kunna taqdi an tun an kunna taqdina an kunna taqdina sai ka ce la tasbina ni la tasbina ni za ka zo ka ga an tunna tasbina an ci ma za ka ce tasbina irin su ne wanda filin musaffi ake kiran su alfarku tasbiri alfarku tasbiri lafazin ɗaya ne tasbiri ne ya bambanta su mun dan yi karatu kaɗan a kansa a cikin asfarku wadu idan ka ce an sunna ta kudina an sunna ta kudina wazanin ta shi ne tadribna tadribna ta kudina kan yadin akwai sukun kenan wazanin ta shi ne tadribna idan kuma ka ce an ci ta kudina ta kudina wazanin shi kuma tadribina kenan an sunna ta kudina babu hasfa ba shi ne komai ba amma idan ka ce an ci ta kudina an cire an cire abin nan lamun kalima din asalinsa tabdiyina tabdiyina tabdiyina kamar za ka ce tabdiyina tabdiyina sai ka ce tabdiyina to sai ya kasance ya ce ta jaya ya ta jaya ya guda biyu sai suka haɗu su da ya guda biyu suka haɗu sai aka ɗauki wasalin ya ta farkon sai aka kai wa harafi sahihi da na gabaninsa shikenan sai aka cire ta tunda an cire wasalinsa ita ma aka cire ta sai zama ne ya zama tasbina kenan an sunna tasbina da an ci tasbina lafazin su dai ne a takdiri sun bambanta an tunna tasbina kamar ka ce an tunna fasribna ne an tunna tasribna wadannan sa kenan in ka ce an ci tafzina kamar ka ce an ci tafridina ne an ci tafridina to a wannan lokaci wajen sa lulu tauhidi kowanne zai koma gurbin sa na asali misali an tunna an tunna tafzina sai ka ce la tafziyana ne la tafziyana ne kaga yadda kake wa fi'ili ne nunun niswa tauhidi sai ka masa tauhidi haka da kace an ci taqdina taqdina yadda kake yi wa fi'ili madar nunun niswa tauhidi sai kai masa shi ma sai ka ce la taqdi sai ka ce la taqdinna la taqdinna sai ka cire yawon mufafafa din sai ka cire nunu wacce ta zamanto alamatu rafi idan ka ce an tun taqduna an tun taqduna la taqdunna la taqdun an antum taqduna kaman antum tarmuna asalinsa antum taqdiyuna antum taqdiyuna yana wazani da babi na tadribuna tadribuna taqdiyuna akan asalinsa to sai aka dauki wasalin yadin taqdiyuna dake harfin maddi ne aka dau wasalin ta zamma taqdiyuna aka dau gamman sai aka kai wa harafi sahihi dot da ya zo gabaninsa sai aka cire yaɗin saboda me saboda an ɗauke wasalin ta menene amfanin barin ta kuma sai zaman to an kun tafduna tafduna to idan ka zo sa nunu tofi tafduna din ilalin da ya shiga cikin tafduna din zai zo ya shiga cikin mai nunu tofi sai dai yadda ka gani a fi'ili sahihi ana cire wawun jama'a sannan a cire nunun alamatul raf'i anan ma sai ka zo ka cire sai ka ce taqduna sai ka ce taqdunna taqdunna ya ka shaka kenan idan ka ce antum taqduna in ka ce antum antum taqduna antum taqduna abu ɗaya kawai aka cire me aka cire an cire lamul kalima asalinsa antum taqdiyuna taqdiyuna ne sai aka cire ne aka cire lamul kalima ya kenan harafi na ƙarshe na wannan kalima amma idan ka ce la taqdunna abubuwa uku aka cire abu uku aka cire an cire lamul kalima din da aka cire a farko tafduna din an cire shi sannan aka zo aka cire wawul jama'a tafduna wannan wudin aka cire sannan aka zo aka cire nunu wacce ta zamanto alamatul rufi nunu din tafduna din aka cire shi sai aka kawo nunu sosai da aka sa ya zamanto la tafdunna la tafdunna waɗannan dalilai su ne yasa babin tauhidi ya shigo cikin ilimin sarf babu tauhidi ya shigo cikin ilimin sarf me yasa saboda shi ilimin sarf duk wani abin da zai sa a cire wani harafi a cire wani harafi a cikin a cikin kalima ko a kara wani harafi to sarf sai ya shiga ciki idan abu ba abin da yake so kenan a ce an cire wani abu ko an kara wani abu to zai shiga ciki to wannan shine dalilin da yasa za ka ga babi na tauhidi a cikin littattafan sarfi saboda su nuna maka wuraren da ake cire harfa a cikin kalma to kamar wannan ne idan ka ce la tafdunna ka cire abubuwa guda uku ka cire lamul kalima ka cire wawul jama'a ka cire kuma nunun alamata alamata alamata rafi duk ka cire sai ka kawo nunun tauhidi ka sa abin da ya kawo shirye-shiryen nan gaba daya nunun tauhidi shi ne ya kawo banda cirewa hazafi na farko hazafi na farko cire lamul kalima din cire lamul kalima ba nuna tauhidi bane ya janyo wannan saboda duk wani hazafi yana da sababi cire lamul kalima din ba nuna tauhidi bane ya janyo nauyin damma akan yaro ne misali in kace taqdiyuna akwai nauyin fada haka to ya ka dauki wasalin ya din damman kenan wacce ke da dauyi ya ka kai wa zaddun din sai yaɗin aka cire ta sai zan to takduna a farkace takduna maimakon takdiyuna amma cire wawul jama'a cire nunun alamatu rafi wannan duk nunu tawkidin shi ya janyo wannan kenan majmu'a na biyu sai kuma majmu'a na uku fi'ili na fi wawi fi'ili na fi wawi zaka ce tadunu sai ka ce latadunu wanna latadunu wanna sai ka ce tadunu wani sai ka ce latadunu wani kamar yadda kai a baya za ka sa alif tsakani tsakani in ka cire nuna alamatar rafi sai ka cire nuna alamatar rafi sai ka zo ka sa sai ka zo ka sa nuna tausi da ciki tadunu sai ka ce an tunna tadunu an tunna tadununa sai ka ce la tadununa ni la tadununa ni kamar da ka ce la tadjira la tadjirna ni la tadunuwa la tadununa ni sai ka ta alif tsakani nan ma sai ka fili nunu alamatul rafi ka ce tadmina tadmina anti tadmina take la tadminna sai ta cire yawon mukhataba da kuma nunu alamatul rafi yawon mukhataba nunu alamatul rafi in kace tadununa antum tadununa sai ka ce la tadununna la tadununna anan sai ka zo ka cire abin da aka cire a baya shine ka cire wawun din wacce ta kasance lamul kalima ka zo ka cire wawu din da ta zamanto alamatul rafi ka zo ka cire nunu din da ta zamanto alamatul rafi wawu din da ta zamanto alamatul jam'i ka zo ka cire nunu din da ta zamanto alamatul rafi kamar da kai na baya majmu'a na kudu za ka ce farko fi'ili na fifi wanda ya zamanto karshen sa alif ne a fi'ili na fifi wanda karshen sa yake zamanto alif za ka ce tarda la tardayanna alifin sai kamar yadda shiya tardayani sai ka ce la tardayani a nan ba ba wani bambanci illa nunu din ne alamatul rafi shi ne ka ce tardayani sai ka ce tardayani asalin sa tardayanin na ترضينا ترضينا تيكس لا ترضيناني لا ترضيناني تيكس كربا تكان نون توكيد من نون نسوة sai ka raba tsakanin su da hali sai kuma tardaina an ci tardaina sai ka ce da tarda a a a za ka ce an ci an ci tardaina sai ka ce la tardayanna sai ka ce la tardayanna sai antum tarduna sai ka ce la tardawunna la tardawunna sai ka zo ka cire sai ka cire alifin sannan kuma sai ka ba wa shi wawun din wawun din da wawun din wa wawun din da ka mayar wawun din da ta zama to asali wa wawun jam'i sai ka bashi sai ka bashi damma saboda ya zama to abin la tardawunna la tardawunna sai ka cire nunu nunu alamatu rafi alqawaid إذا أكد المضارع بالنون جرت عليه الأحكام الآتية إذا أكي وسيل المضارع توكيدي كأك كرف فاشيد نون to hukunce hukunce masu zuwa sai su gudana a kansa na farko tuhu dafu dan matun raf'i aw nunuhu na farko yace za a cire damman rufa din ko nununsa damman da ta zamanto alamatul raf'i ko nunun din da ta zama to alamatul rafi za a cire za a cire sai dai a zamma din ba cire shi za a yi gaba ɗaya ba za a mayar da shi za a mayar da shi fatahan daga irabi sai ya tashi ya koma binai daga irabi zai zama to mu rafi ya tashi ya zama to ya zama to mabini misali da kace tasbiru tasbiru za ta ga karshen fi'il mudari maf'ul ya zama yana da rufa ne wada mutu rafi a damma kamar yadda kake gani amma da ka sa masa nunu tawkili sai zama to la tasbi la tasbiranna tasbiru din damma alama damma ta alamatu rafi aka juya ta ta zaman to fata tasbiru sai ka ce la tasbira la tasbiranna to wannan ka juya sannan ne ta zaman to ta zaman to fata lokacin da take damma alama ce ta rufuwa amma lokacin da ta zaman to fata kuma ya zama to alama na binayi nunun kun kuma na jam'i din nunun din ta zama to alama sarafin gaba daya za ka shige shi gaba daya kamar yadda idan kace kace antum tasbiruna sai kace la tasbirunna asalin nunun din da ta zama to alama sarafin ta cire yace al-musnad al-musnad lid-damir al-mustatir أو أو الاسم الظاهر يفتح آخره وتقلب ألف النافس فيه ياء يجي المسند للدليل المتسف duk filin da aka danganta shi zuwa damiri damiri ya kasan damirin mustatiri aka ce damirin mustatiri damirin da yake koye kenan wanda ba baris ba aka ce damirin baris ilu alifa tasmiya ruwa jama'a sununin nutsuwa wannan albaris ya zama mustatir kenan ko kuma irin su irin su hum su anta irin wannan to idan aka danganta filin zuwa damiri mustatiri damirin damirin da yake boye ya wanda ko kuma a ismi zahir ko kuma aka danganta shi zuwa ga ismi wanda yake zahiri yake yusafu akhiruhu sai a ayi wa karshen sa din fata sai ayi wa karshen sa fata wa tuqulab alifun naqisi alif na naqisi sai a juya shi zuwa ya'u yi wa shi karshen safara da wani misali kace a tadunu sai kace la tadunu wanna la tadunu wanna la tadunu wanna ko tarda la tardayanna la tardayanna juya alif din kuma nafis na ya misali tarda alif ne tardayanna ko tas'a tas'ayanna taksha la takshayanna alif din nafis din tarda tasha tas'a sai ka mai da shi kai kalbin sa zuwa yawon al-musnad lil alif ismayn idan aka danganta shi lil mudari zuwa damiri na ismayn wato aka danganta shi zuwa damiri zuwa damiri na tasniya kenan yace tafsiru tafsiru fihi nunu nunu sakilatan nunu din sai a mayar da ita kasara sai ta zamanto tana da idan idan tana da idan tana da shakka saboda nunu tauqidi ne shakkada sai ka mayar ka bawa nunu din ya zamanto yana da kasara misali تدبران تدبران سكتي لا تدبراني لا تدبراني asalin haƙƙin nunu tauki wanda ya kasance yana da shadda haƙƙinsa shi ne koyaushe ya kasance yana da fata kuma da zaka ce la tasjiranna la tasjiranna la tansurunna take bashi fata kenan to anan hikimar da yasa kamar kamar yadda muke fada ko yaushe larabci shiryayyen yare ne idan ka ce tasbirani tasbirani ka cire nunin alama ta rufa ne wannan nuni din da ka cire tana da kasara to kaga kenan tun da nunu din da aka cire din tana da kasara wannan nunu taukidin ko da haƙƙin sa fataha ne a duba kuma haƙƙin nunu din da aka cire a duba haƙƙin nunu din da aka cire tunda nunin da aka cire yana zaman zaman sa haka kuro to a ɗauko wasalin wancan ɗin nunin din da aka cire a ba wa nunin tauhidi ko da wasalin sa na asali fata ne haka wannan adalci ne na ne adalci ko a komai yana buƙatar adalci saboda haka karatu an cire shi gaba da kamar yadda yanzu misali za a ce a matsayi ne matsayi ne na gwamnati a ce ai wane kwamishina ne to sai nuwansa ya kare ko ya yi ritaya an cire shi to sai a duba dan wanne lokal gaman ne ya ce bai dan kwatarsu ne to a kawo dan kwatarsu a sa a wajen a ga wannan yin hali tun da dan kwatarsu ne ritaya ya bargo a kawo dan kwatarsu a sa a wajen to kamar wannan ne tun da nunu nunu tasniya aka cire nunu tasniyan nan nunu tasniyan nan da aka cire to tana da wata ne kasara ne da saboda haka wannan nunu taukidin da aka kawo aka cire nunu tasmiya din a sanadiyarsa to a ɗauko kasarar nan na nunu tasmiya din a baki ya zamanto mai du mai karatu zai gane cewa akalla za ka gane cewa ya nunu tasmiya aka cire me dalili ba ka ga nunu taukidin an bar an ɗauki masa wasalin sa na asali an kawo kasara an sa a gani to shi yasa a nan ya ce maka ya ce almusnadu bi adati sunaini ya ce tuktaru fihin nunu sakilatan tuktaru fihin nunu sakilatan za a yi wa nunu din kasara ko tuktaru fihin nunu sakilatan nunu din za a musa kasara tasbirani ya ce tasbirani kamar da ake wala tattabi'ani wala tattabi'ani asalin ka tattabi'ani tattaja da siyasa shi ne nunu din da take zuwa bayan alif ismail ya ka kawo nunu tauhidi sai aka bayi wasalin asar asar wa wasalin asalin nunu nunu tasmiya din kenan shine al-musnadu ila al-musnadu li nunin nuswa yace to تفصيل تفصيل فيه ألف ألف بين النولين wanda fili mubariki wanda aka danganta wa aka danganta shi zuwa nunun nitwa nunun nitwa tafsilu fihi alifu bainan bainan nulaini sai alif ta raba tsakanin nunun din guda biyu nunun din guda biyu din sai alif ta raba misali tasbirna tasbirna idan ka ce kace kace tasbirna to ya kace tasbirna tasbirna ne tasbir tasbirna ne sai ka kawo alif ka raba tsakanin nunu din guda biyu ma'ana bayan fi'ilin ya cika misali tadribna tadribna ko yadribna kaga fi'ilin ya cika to sai ka kawo nu sai ka kawo nunu alif ka sa sai ka kawo nunu tauhidi sai ka zo ka sa tsakani sai zaman to sai zaman to tab tadrib na ne tadrib na ne anan ba dan wannan alif din alif din da ya raba tsakanin ba wannan alif din da ya raba tsakanin ba za a samu ishtibahi za a samu misalin da zaka ce la tad la tad la za ta ce la tadri nan na la tadri nan na zai yi kama da fi'ili wanda ba shi da nunu yasuwa wanda aka sa masa nunu tauhidi sai aka zo saboda wannan aka zo aka raba tsakanin nunun din guda biyu saboda kar a samu kamanni tsakanin ne nunun nisuwa da kuma da babu nunun nisuwa aka ce la tadur la aka ce la tasbirna ne la tasbirna ne sannan kuma anan ba dan wannan alifin ba nuni guda ukun nan gaba ɗaya za su su haɗu a wannan wuri gaba ɗaya za su su haɗu sai aka zo aka saba tsakanin da alif to shi yasa yace al-musnadu al-musnadu li nun niswa tafsilu fihi alif bayna nunayn alif din za ta raba tsakanin nunu din guda biyu nunun na farko nunun niswa wanda take nuna jan'i na mata nunun na biyu nunun tauhidi wala takunu nunuhu illa thaqilatan maksuratin yace sam wannan nurin ba za ta kasance ba sai ne shadda da ke nuna tauhidi kada biyu akwai mu shadda da akwai mu haffafa ko ba zai yi tare da nunin nutsuwa ka kawo nunin mu haffafa ka sa ba dole ne sai kasance mu shadda da za ka sa saboda menene sukuni biyu ne za ka haɗu misalin da za ka sa nunin tauhidi khafifa anan in ma ka ce la tasjir la tasjir la tasjir nan la tasjir nan ka ce haka la tasjir nan ka sa nunu sauki da khafifa jana wai ma ka ce la tasjir nan la tasjir nan idan ka ce la tasjir nan abinda muka fara na istibali kamanni da idan da ba nunu nisu a ciki zai zo ya kasance idan ka ce la tasjir nan kuma sukuni sun haɗu a larabci ba a so su su ne biyu marar dalili marar dalili su zo su haɗu to saboda haka to sai kasance dole ne in je nuni nutsuwa ne to nuni tokilin ka yi amfani da mushaddada ba mu kafafa ba da ya ce mafsuratan kuma saboda idan ka ma in ka ba wannan nuni tokilin da ta zo bayan nunin nutsuwa fata za ka ce la tasdir na na la tasbir na na za ka ce za ka zo in ka ba shi fata ko kuma ka cire adadin ka ce la tasbir nan na la tasbir la tasbir nan na to a lokacin da kace la tasbir na na ka zo ka sa nunu nunu tauki din nan ya zaman to yana da fata to shi nunu tauki da hukuncinsa ba zai kasance yana da fataha ba sai idan fataha ne gabaninsa kamar za ka ce la takshayanna la takshaya la takshayanna la takshayanna ko kuma ka saka sakaice sai dai ya kasance wata ne a gaban sa ka ce la takshayanna ko ka ce misali la takshawunna la ko la takshawunna kaga damma ko la tadri jinna kaga kasara wata ne a tsakani in ya zamanto yana da fata to anan kuma fa sukuni ne a gabanin sa in ka ce la tasbir na ne alifin da ka kara din alifin da ka kara sukuni ne a kansa to shi kuma in dai fata kake so ka sa wa nunu tawkili ya kasance gabanin nunu tawkili din ya zamanto wasali ne ko fata ko zamma ko kasara amma ya zamanto sukuni to ba zai yi ka sa masa fata ba wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa a tasmiya ma aka bayi kasara saboda alif tasmiya din da yazo kamar da wani dalili daban kamar da muka bayyana nunu nunu tasmiya din da aka ce yana da kasara to saboda wannan ne ba zai yi nunu tawkili da aka kawo bayan alif din nan da ka karaba tsakaninta da nunu niswa dole zai sai ya kasance kasara al-musnadu li ya'il muqatabati wanda aka danganta shi zuwa yawon muqataba أو الجماعة كوكما واو واو نجمي توظف فيه الياء والواو جاء لواو تزاز أشري مثال تدريبين تدريبين تقدين تكتي تدر لا تدريبين جاء الكاشري تكتي لا تقدين جاء الكاشري منون النسوة كما تنصرون تنصرون تنصرون تكتي لا تنصرون لا تنصرون sai ka cire wudin gaba da wudin sai ka cire shi shine illa fil mutal illa fil mutal bil alif sai dai idan fi'ilin yana dauke da harfin illa alif alifin da asalin ta ya ne aka canja wannan in harfin illa alif ne aka canja sai ce fatabqa fatabqa ya'ul mutabaqati mafsuratan ya'ul mutabaqa sai ka kasance tana da kasara misali take kace sai ka ce sai ka ce taqdina misali taqdina sai ka ce abin nan tas'a sai ka ce tas'a yanna ko ko tafshina sai ka ce tafshiya sai ka ce tafshinna a wannan lokaci ita yawon mufataba din sai ka bar yawon mufataba din ya kasance tana da kasara yawon mufataban za ka bata kasara wa wawul jama'a sannan kuma wawul jama'a kuma a wannan lokaci to sai ka zo ka bada mazmuma sai ka zo ka bada kasara misalin wannan idan ka ce tarba idan ka ce tarbaina ka ce in ka ce an in ka ce anti tarbaina anti tarbaina sai ka ce la tarjiyanna la tar la tar da la tarjiyan la tarjay la tarjayanna sai ka ce an antum أنت ترضى تكتي ترضون ترضون تكتي لا ترضى ونا لا ترضى ونا أو أن الوقت يأتي تك بتا دا كسرة ووضن كما تك بتا دا دم هكما والنجيني كما إذا موسى بيان سيوا إتيا الوقت دا abin nan mahaifiyar yaɗin mahaifiyar ya koyaushe kasara ne kuma yadda mahaifiyar damma ko ko mahaifiyar wau ko yaushe damma ne ma'anar mahaifiyar wau ko mahaifi mahaifiyar ya saboda ita damma ita ce take haifan wau ita kuma kasara ita ce take take haifar ya to saboda haka ne yawul mufataba da ke ya ce sai ka kawo kasara wawul jama'a kuma da ke wauce sai ka kawo damma saboda kasara ita ce take haifan ya sannan damma ita ce take haifan wau sai ya ce wal amru kal mudari inda tawjidi duk duk kunshin kunshin da muka bayyana na baya na fil mudari ya ce in fi'ilin ya zamanto amru ma to zai kasance kamar waɗannan hukunce hukunce waɗanda muka bayar ne na fil mudari dalilin wannan shine shi fil amri din da ana ɗauko shi a fil mudari ne fil mudari ne mutum saboda haka ne ma saboda haka ne ma ya kasance saboda haka ne ma sai ya kasance a a muqrati a wajen kufawa shi al'amri suna nishi jaradi saboda cewa suka yi tunda an dauko shi a fi'ili muqrati to dole shi ma ya zama su muqrati ne fil mudari fi'ili ne mu'rab mu'rab tunda fi'ili ne mu'rab to an dauko shi daga fi'ili mu'rab shi ma ya zama su mu'rab sai basrawa suke yi shi bina'i wannan mun yi bayani a kan darasin a ka'idodi na tauhidi kenan nan kuma ya ce ni'ima wa bi'isa ni'ima da bi'isa ni'ima da bi'isa fi'ilai ne guda biyu fi'ilai ne guda biyu waɗanda aka canja musu tura aka canja musu sura surar daga wazani na fi'ili sai ya koma wazani na ismi wannan shi yasa ya zama ta hukuncin su daban yake da sauran fi'ilai ne misali asalin ni'ima din na'ima ne na'ima asalin bi'isa ba isa ne ba isa kamar yadda ya kowannen su ya zo wazani fariha wazani na fariha fariha da shi ne sai aka mayar da shi wazani na fil a isini idan ka ce fil ko ka ce digir ka ce digir ya zo ala wazani fi'il ne yana ɗaya daga cikin wajen nuka guda goma sha biyu na na isini sulasi in ka ce digir ka ce ka ce digir ko ka ce fil wazanin sa fi'il ne sai na'ima da ba'isa din sai aka mayar da su wazanin digir wanda su fili ne aka ɗauko wazani na isini aka ba su saboda haka hukuncin su ya bambanta da sauran fi'ilai waɗanda aka saba sai sa idan ka ga inna allaha ni'ma inna allaha ni'ma ya izuku ko ni'ma ya izuku din nan cikin qur'ani da yazo a wasu wurare ni'ma asalin sa ni'ma ma ya izuku ni'ma ma ya izuku ni'ma ma ya izuku ni'ama ma ya iskum to da aka zo a yi idramul kabir a nan to sai aka ce to a mayar da shi din zuwa asalinsa sai aka mayar da shi na'ima ma ya iskum ko fa na'ima ma hiya to na'ima ma to shi kenan sai aka yi daga na'imma na'imma na'imma to shi yasa kalun da duri da shuba ana da kalun annafiya da al'imam duri ana fi an da basri da shuba al'ab suke duba asalin a shara'a suke duba asalin inna la ni'ma ya yi ko ni'imma sun ikhtilafi ko kuma su yi sukuni abin nan asalin suke duba ni'imma ni'ama ni'ama ma ni'imma ko ni'imma suke duba na asalin to wannan ne yasa wannan waɗannan fiye guda biyu hukuncin su ya bambanta da sauran fiye din kamar da zamu karanta hukuncin su kamar haka al'amsila ni'mal qa'idu khalid ibn al-walid نعم مصدر القسط ميل نعم وطنا للجمهورية العربية المتحدة نعم ما تسعى إليه الكسب الحلال بئس الخلق الكذب بئس جليس سوء النمام بئس سلاحا الوشاية بئس ما تتصف به الكسل حبذا جو مصر لا حبذ السرعة لا حبذ السرعة الطائشة أنا ولا من مثالي إن كاوني إنا أقوي أبين دا كيبا sannan kuma akwai wanda ka keɓance yabon da shi akwai abin da ka yaba akwai kuma wanda ka keɓance yabon da shi akwai kuma kalmar da ka yi amfani na yabon sannan idan ka ce bisa akwai abin da ka kushe akwai abin da ka keɓance da kushewan akwai kalmar da ka yi amfani da ita wajen kushe wannan abu misali idan ka ce ni'ima da ita wannan kalma ka yi amfani kai ya ji wani abu me kai ba kiyada jagoranci ka ce ni'imal qa'id ka ce ni'ima masdar ka ce ni'ima watanan ka ce ni'ima ma kayaji abubuwan da suka zo bayan ni'ima ko kayaji abubuwan da suka zo bayan bi'is ka kushe abubuwan da suka zo bayan bi'isa ne sannan abin da ke kayyade shi wa ka keɓanta yabon ko wa ka keɓanta wannan kushiyan da shi to shi ne ake cewa maksusun bil madihi wa ce maksusun bil zammi misali na ce ni'imal qa'id ni'imal qa'id sai in ce khalid ibn walid wanda na keɓance da yabon kiya da shi ne Khalid ibn Walid Khalid ibn Walid sai zaman tu annil ko kuma zaman tu al-jamhuriyyah al-arabiyyah al-mutahida ko kuma al-halal wayannan duk su ne anan ake kiran su mafsusun bil madhi mafsusun bil madhi mafsusun bil madhi sannan idan ka zo ka ce shi isal khuluqu al-khuluq wannan shi ka kushe jalis shi ka kushe silaha sai kuma ma waɗanda ka keɓanta su da wannan kushiya alkazibu annamam alwishaya alkaslu alkasar waɗannan su ne ka kushe ka kushe su kenan dole ne a waɗannan fidai ni'ima da bi ni'ima ka yi amfani da ita wajen yabon abu bisa ka yi amfani da ita wajen kushe abu sannan kuma dole ne ka kawo abin da ka yaba ko abin da ka kushe sannan kuma sai ka kawo wanda ka keɓanta shi da yabon ko wanda ka keɓanta shi da kushiyan waɗannan abubuwa guda uku dole ne sun zo daga shi sai dai shi masusun bilmadihi ko masusun bizzanni din idan akwai wata karina za ka iya cirewa idan an san da wa ake to ba sai ka ambace shi in ba a sani ba babu wata karina to shi ne za ka zo ka faɗi abin saboda idan ba ka faɗa ba ka faɗi wani hali ko wani abu kaya ba to ba ka faɗi wanda ke keɓanta shi da yaba wa wannan halin ba ka faɗe shi ba idan ya kasance an san shi dama ko kissa ce labari kake bayarwa to za su wanda kake ba da labarin a kai a kansa shi ka yaba ko kuma shi ka kushe misali a kisar annabi suleiman alayhi salam akwai ni'am al-abd kaga kenan maqsusun bil madi zai zama su suleiman alayhi salam a kisar annabi ayyub alayhi salam akwai ni'am al-abd inna wajadnahu sabiran ni'am al-abd kenan anan maqsusun bil madi zai zama su ayyub alayhi salam to in an sani a kissa ko a karina da za ka iya cire shi ko kuma yadda za ka ga ko ina a cikin qur'ani an kawo wa ma'awahu jahannam ya ce wa bi isal masih ai hiya al jahannam saboda an faɗi jahannam ba an faɗi jahannam din a baya haka ne wa ma'awahu nar ya ce wa bi isa maswa wa bi isa maswa zalimi wa bi isa ya ce annar din da aka faɗa na baya shi aka kushi anan wa ma'awahu jahannam wa bi isa mihad to wa bi isa mihad abin nan jahannam wanda aka faɗa na baya idan an san shi za a rigaya za a bar shi za a bar shi ba sai an ambace shi ba wannan dangane da ni'ima da bi'isa kenan sannan kuma in kai amfani da ni'ima ko bi'isa dole ne shi abin da ka kuka yaba ko ka kushe din bayan ni'ima ka sa masa al ko bi'isa ka ce ni'imal qa'idu bi'isa al-quluqu idan baka sa masa al ba wato al na tarihi to ka sawa sunan da ya zo a bayansa ni'ima maddaru daga maddarin nan baka sa al ba sai ka ce ni'ima maddarul khisti ismin da ya zo bayan bayan bayan sa din sai ka sa mas'al kamar inda da kace bi isa jalisu jalisu baka sa al ba sai ka sa ismin da ya zo bayan sa bi isa jalisu su'i a su'in ne ka sa masa a'a ko kuma ka kawo ismi mansubi mumayyar tamizi ya zama to shi ne abin da kake so ka yaba ko ka kushe misali ni'ima sai ka ce wafanan wafanan ka ce bi'isa sai ka ce silahan silahan wafanan din shi kake so ka yaba silahan din shi kake so ka kushe ka kawo shi mansubi mumayyar au ko kuma ka kawo mubuhani ka kawo wani abin da kawai a rufe yake ba su mene da shi ba da ka ce ni'ima ma tas'a ni'ima ma tas'a ilayhi ma ma tas'a ilayhi kasbu al-kasbu al-halal yake ni'ima ma ma dinnan abu ne da fate ni'ima ma ka kawo a bayan a bayan ni'ima da ka ce bi isa ma ma din abu ne da fate sai ka kawo a bayan isa to dole ne in dai za ka yi amfani da ni'ima ko bisa ka yi amfani da ɗaya daga cikin waɗannan salo guda hudu ko ka sa a al a fa'idin shi ko ka sa a al a mudafin ilaihi na fa'idin shi ko ka sa ka kawo shi mansubi mumayyaz ko ka kawo ma wanda ake sa ma din to shine wanda muka yi bayanin sa a baya ni'imma ni'imma ya isuku ni'imma ya isuku saboda da muka bayyana a baya ni'imma asalin sa na'ima ma na'ima ma na'ima da shi ne asalin wazanin fi'ilin kamar da muka bayyana to shi ne da ake so a mayar da shi a yi idighan to sai aka ga idan za ka yi idighan a nan ni'ima ma ni'ima ma sukuni biyu za su haɗu ni'ima ga sukuni ayin din ga kuma sukuni na idghami din saboda mimun din da yake da fata ba zai yi kai idghami din sa cikin mimun da zai zo a nan gaba ba sai kama yadda shi yana da sukuni ya kasance kenan ni'a ni'a ayin din yana da sukuni mimun din ma ni'am shi ma yana da sukuni to duba sukun biyu din da za su haɗu sai suka ce to mu mayar da shi mana asalinsa domin da shi ne asalinsa shi ne na'ima ma ce to ai idan muka mayar da shi asalinsa wannan iradi din da muka masa daban da saurin filai yan uwansa din menene dalilin yi masa kamar bayanin da na yi muku da farko kenan kaga shi a nan ni'ima din nan an masa irin wannan iradi daban da sauran filai saboda menene an ɗauki wazanin izini an bashi to idan aka mayar da shi wazaninsa na dafa shin a shi din ya ci sauran wasu filai ne abin nan haƙi yadda shi za a ba su keɓantaccen wannan irabi a bar ko kuma yaya za ka ce to a raba daidai a raba daidai ne daidai kar a mayar da shi asalin asalin a ganshi a ciki kuma canjin ma da aka yi shi ma a ganshi a ciki to aka ce yaya za a yi yadda za a yi ainun din a asali ba yana da kasara ba na'ima ala wazni sariha ba to mu ba wa ainun din kasara mu duba asalin wazanin sa na fariha din sannan nunun din asali ba tana da fasaha ba na'ima ba to shi kuma kar mu mayar kar mu ba wa nunun din wasalin ta na farko mu bar wasalin sa wasalin sa na canji na wazanin ismi din mu ce ni inna ni imma kaga wannan kasara din na nunu din kasara ne na ni'ima wanda aka canja shi daga wazanin fi'ili aka mayar da shi wazanin ismi wannan kasara na ainihin din kuma kasara ne na asalin wazanin sa na fi'ili na ima a lokaci guda an je tsudaye biyu da dan yake wani bangaren sa fi'ili wazanin fi'ili shine kai ainihin da aka bai kasara na'ima wani bangaren sa wazanin ismi kasaran da aka bawa kasaran da aka bawa nunun din nunun fi nunun din ni'ima din sai zaman to ni'imma ni'imma kin ni'imma sai zaman to ni'imma to ta wannan bangare shi kenan sai aka ce to shi kenan an yarda da wannan an yi adalci tunda an yi haka to shi kenan sai a za a iya ba shi wannan irabi din wanda aka kirkira masa shi kadai wannan a dangane da wato ni'ima da kuma bi'isa ne da irin salon da ake amfani da su sai irajin su irajin su kala biyu ne kala biyu ne menene ni'iman nan ni'imar fa'idu in ka duba asalin wazaninsa fariha din nan kamar ka ce na'imal fa'idu ne na'imal fa'idu ne kenan zai zama jumla fi'iliya ne zai zama jumla fi'iliya in ka duba asalinsa to tunda jumla fi'iliya ne to Khalid ibn Walid ko kuma Khalid ibn Walid wanda yake maksusun bil madini ko duk wani maksusun bil madini ko maksusun bi zannin da muka ambata karshe karshe masu rafa'a to su kasance shi ne mubtada din ba ka ce yanzu misali ba zai yi a iraki in dai ba a ni'ima da shi isa ba ba zai yi misali ka ce ba zai yi misali idan ka ce zaidun zaidun daraba kifa zaidun musala ne jumla na daraba kifa jumla tulfi'iliya fi ma'an da rafi kabar musala ba zai yi ka ce daraba kifan zaidun ba ka ce wannan jumla fi'iliya din shi ne jumla fi ma'allin rafin sai ka ce abin nan khabar ne mukatar ba zai yi ba saboda mai fi'ilin ba ni'ima ba mai fi'ilin ba ni'ima ba kama da ke shi wannan an duba asalinsa ne kamar da za ka iya kawo jumla ismiya ya zama to khabar mukaddam to nan din ai fi'ilin an mayar da shi sura na ismi wannan aka duba da aka duba wannan ne aka za ka ce to a yi irajinsa jumla fi'iliya tunda asalin ni'ima da fi'isa din fi'ili ne sannan kuma idan aka yi irabin sa jumla fi'liya a ce khabar ne muqaddam khabar ne muqaddam saboda menene saboda duba asalin sa din ai ismi a duba wazanin da aka bayi din ai nan ismi ne to daidai wannan lokacin sai aka je bi tsuntsaye biyu da ganguri guda daya kamar yadda muka bayyana na baya au ko kuma ni'mal qa'idu wannan ka akasa kai kai akasin wannan irabin مبتدا يزمن تو خبر خبر في يزمن تو مبتدا كي أكثر صح كل إرادة تكون لجاء دين كنا شي كما حبذا حبذا سيني لإما لا حبذا كما سيني لإسا sauran abubuwan da ka ba su duk sai ka ba su sai ka bashi wannan abubuwan da ka ba sai ka bashi misali habbaza jawu misra la habbaza sur'atu ta'ita sannan anan حبذا جو مصر حبذا جو مصر la habaza la habaza a sur'atu ta'ita wannan za zaɗin da aka faɗa shi ne abin da aka kushe ko aka in kace habaza shi ne a matsayin abin da ka yaba in kace la habaza zaɗin shi ne a matsayin abin da ka kushe sai dai a nan zaɗin ba zai sarrafu ba yana na halin sa guda ɗaya ko namiji ne za za ka ce habaza a namiji habazihi a mace ba to taske ba za ka ce habaza ba ba za ka zo ka ce abin na a zaɗin da bai sarrafu ba kamar da ibn malik yace wa hawa mudahil musala wato yayi kama da misali masalle masallin da laraba suke bugawa kawai da lafazi guda ɗaya za ka buga wannan misali wa namiji wa mace wa mutane biyu mutane da yawa maza ko mutane da yawa mata da matsalar misali guda ɗaya saboda haka habba zaɗin nan ba zai canji ba in ka ce habba za ni'ima idan ka ce la habbaza bi'isa wannan habba din habba habba din habban shi zai zamanto a matsayin fi'ilin da kai amfani da shi wajen yabo zaɗin shi zai zamanto matsayin abinda abinda ka yaba ko ka kushe sannan jawu misra ko as-sur'a ko fa'ita sai kasance mafsusun bil madi ko kuma mafsusun bil dammi to shi wannan baya canjuwa wannan shine hikimar da yasa a cikin karatunmu na nazimatullah muka ce idan habba za'in ya zo yana wakiltar ni'ima bi'iza ga wannan lokaci a wajen rubutu haɗawa za ka a gane ai za ka rubuta misali habba in za ka ja ba in ka haɗa shi da zafi in ka raba to za'in habba za'in ba yana wakiltar ni'ima ba ne kaga sannan za ki gani illahi yana da alaka da ma'ana sosai kamar da muka bayyana a karatun mu na zai misali na ce habba za zan yi rubuta habba din daban in zo rubuta za din daban in dai haka to babu alakar wannan iradi da ni'ima amma idan na rubuta habba na ja ba din na hada shi da zan din to wannan habba za din yana dauke da ma'ana ne na bisa yana ɗauke da ma'ana na bisa sannan kuma ko wasu filai bayan wannan akwai wasu filai bayan wannan waɗanda suke zuwa da ma'ana na habbaza ko bi isa ɗin ibn mali alfin sai yake cewa waje alka bi isa sa'a waje alfa'ula min bi salatatin ka ni'ima mujjala waje alka bi isa sa'a sa'a in ya zo maka kamar yadda shi kamar bisa ma'ana kai masa irabi irin da bi isa sa'a wace alka bi isa sa'a ai wace al bi isa wace al sa'a ka bi isa sa'a misal sa'a masala lil qaumul ladina sa'a masala lil qaumul ladina kamar ka ce bi isa masalan al qaumul ladina sa'a din yana irabi ne yana da irabi zaka masa irin na bi isa kenan واجعل كبيئة ساعة واجعل فؤلاء من ذي ثلاثة كلمة دكي إلين دي يبرباد ساعة كما يجشي على وزن فؤلاء في إلي ثلاثة وكيمش إيرادي كباش معنى إلي النعمة مثال ضربة وزن انت شي فعال با فعال إذا نشي ضروب زيدون ضروب زيدون هنا تشيش أولا باجي na tashi a babinsa na taraba na bashi babi zaruba zaruba to ne na na yabawa na yaba mana zaidu na yabawa wannan dukan da aka yi din na yabawa mana dukki ili sulasi waje alkabi ta sa waje alfa'ula min ji salatin kan ilu mujjala in fi ili sulasi ne kabbar ka dauke babinsa kamar yadda shi wazani fa'ula zai ba da ma'ana na ni'ima kamar yadda sa'a yake ba da ma'ana na bisa alkawai ni'ima fi'ilun lilmadini wa bisa fi'ilun lilzanni wa bisa fi'ilun lilzanni wa yajibu fi fa'ili kulli minhuma an yakuna muqtarinan an yakuna muqtarinan bi أو مضافا للمقترن بها أو دليل أو ضميرا مستترا وجوبا مميزا بنكرة أو kalimata ma yace ni'ima fi'lun lillahi ni'ima din fi'li ne na yabon abu wa bi'sa fi'lun lidhammi bi'sa fi'li ne na kushe abu wa yajibu shi fa'il kulli minhuma wajibi ne fa'ilin kowanne daga cikin su an yakuna muqtarinan bi al ya kasance an hada shi da al aw mudafan lil muqtarin biha ko an idafan sa zuwa abin da yake haɗe da al din aw damiran mustatiran ko ya zamanto damiri ne mustatir wujuban wanda wannan dalilin wajibi ne a yi istikarin sa mumayyazan an yi shi tamyizi an yi tamyizin wannan dalilin misali kace ni'ima a cikin ni'ima din akwai dalili sai kace watana watana kace bi'isa a bi'isa din akwai dalili sai kace silahan dalilin ne ka fassara ka fito da shi kamar ka faɗi abu sau biyu ne da farko ka faɗe shi a boye na biyu kuma ka faɗe shi a bayyane maimakon ka sani kamar ka ce ni'imal watsanu watsanan ne bisa silahu silahan to ni'imal watsanu din sai ka cire watsan alwatsan din mai al ka cire shi ka bar shi a boye a gare ka ce bisa silahu bisa silahu silahan sai ka cire a silahu mai al din sai ka mai da shi dalili a boye wannan wanda ka faɗa ɗin mai nasaba shi ne zai fassara zai fito da wancan wanda ka ɓoye kamar yadda shi da yiri sai ka ce ni'ima wa banan ka ce isa sai ka ce silaha to shi sa ya ce au damiran mustatirar wujuban mumayyazan wanda aka yi tamyizin su aka fito da shi bi nakiratin da nakira wa banan da aka faɗa ko silahan da aka faɗa au kalimata ma ko kuma ya zamanto kalima ne ma ma'ana fa'ilin sai kasance kalima ne ma idza ta'affara al-maqsud an al-fi'li uqriba khabaran li mubtada'in mahdhuf wujuban yace idan maqsusu din al-maqsusu din ko bil madhi tare da ni'ima ko bil zammi tare da bisa ko sa'a idan yazo a karshe al-fi'li yazo karshen fi'ilin yace uquri ba khabaran li mubtada'in mahdhuf sai kai mishi irabi khabar ne na wani mubtada wanda yake mahdhuf in yazo karshe abin da zai zo karshe mafsutun bil majid din za ka iya kawo shi a farko ko mafsutun bil dami kamar misali ka ce zaidun sai ka ce ni'mar rajul haka ne ni'mar rajul zaidun sai ka ce zaidun ni'imar rajulu idan ka ce ni'imar rajulu zaidun mafsusun bil madhi din ka kawo shi karshe in ka kawo shi karshe kana da iradi guda biyu iradin nan guda biyu sai ka mai da shi khabar li mubtada'i ma'zufi wujuban sai ka manto asalin sa ni'imar rajulu huwa zaidu sai ka ce huwa din mubtada ma'zuf kenan ka cire shi sai zai gudu zai zama to khabar din aw mubtada'un ko kuma ya kasance mubtada ne sabaru fil jumlatu qablahu kamar da muka bayyana da su ya kasance wannan maqsusun bil madhi din ko bi sanni ya zama to mubtada ne khabar din ta jumlar ta zo ga gabaninta shine jumlar ni'mar rajulu din ko bi isar rajulu to wannan jumla din shine khabar din sa kaga kenan zai zama to جملة فعلية في محل رفع تكشي خبر مقدم خبر مقدم تعبان أبن دعك تنشي أك تنشي أو يرادي كنا وإذا تقدم الفعل أغرب مبتدا ليس غير إذا كما فعل إذا فعل كما يجبات فعل ne yazo yazo farko gabanin mafsusun bil madhi ko mafsusun bil dammi yazo sai ce uriba mutada shi kenan sai a yi shi iradi a matsayin mubtada ne laysa ghayru ma'ana yana nufin mafsusun bil madhi aw mafsusun bil dammi sai ke mishi iradi a matsayin mubtada fi'il ta'ajjub fi'ili guda biyu waɗanda ake amfani da su wato wazani guda biyu da ake amfani da su wajen mamakin abu in kai mamakin abu waɗannan wajen nuka guda biyu akwai wajen na ma afala akwai wajen na ma akwai wajen na afil bihi za ka ce ma adal al qadi sai ka ce a adil bihi ma an qalna'a sai ka ce an ki bihi ma ashadda al malha sai ka ce ashbid bi jihadihi bi jihamihi ma asaba kauna dawa'i murran sai ka ci asib bi kaunihi murra ma ashadda ma ashadda khudrat az-zar'i sai ka ce asijil bi khudratihi ma aqba an yu'aqaba an yu'aqaba al-bari aqbi bi an yu'aqab ma adarra ألا يصدق الصانع إبرر بألا يصدق إبرر بألا يصدق haka ce filin nan guda biyu ma af'ala da ma da af'il bihi kowanne daga cikin su fi'ili ne jani yanzu ne fi'ilin jani ne yadda ka gan su haka za ka zuba musu ido haka za ka ga shi ne ma'ana jani shi yasa amurin saɗin shi ne wazanin na biyu af'il bihi ko ka ci an so bihi asbir bihi ko ajimil bihi wannan wazanin sa dan fi'il madi ne sai aka zo da shi a cikin ga tafsirul amri abin da ake nufi da wannan shine salo ne yadda za ka ji ka yaji abu ko ka nuna wannan abun yana da kyau ka yaba shi ko ka nuna ka kayi mamakin wannan abun sosai wanda wannan yana ɗaya daga cikin shekaya da ake kawowa abin nan abu da aka zuwa ya je zo sai na ali ya ka'a da usuli ka'idodi ka'idodi na ijarati ka'idodin na saboda yaransa suna zuwa gidan sai na ali da su kuma kwarai shawa ne sai na ali an san matsayin shi iya larabci fasinki baliji yaran da suke zuwa suke cafaduwa da yaransa suna iya larabci sosai to shi ne wata ran yarsa irin dare an yi dare na farin wata ya fito da taurari ne ne saman nan to shi ne ta ce ma a sana sama ma a sana sama ka saman nan yau da kyau yake shi kenan sai mahaifinta din ya ce Allahu lazi khalaqaha huwa ahsana a wannan kafa ne kuskure wannan ne matsalar wanda bai iya larabci ba a gani shi abin da aka faɗa daban yadda zai fahimce shi daban shi ya ɗauki matsin istifaniya ne kamar yarinya ce karama ta tambayar babanta menene ne ya kama ta ya mayar da wannan saman da ya zama to yana da kyau menene ce ta Allah da ya da kusan shi ne kama ta sai mai ce suna da kyau ita kuma ba haka take ne sai ce ma zalika aratu ya ya ce ba haka ne yake nufi ba ina mamaki ne da saman yake da kyau ba tambayar ka ne ba sai ji kunya saboda wazanin ma af'ala din yana bada mamakin abu ma af'ala yana bada mamakin abu ba tambayar sa take ba to shi ne da ke koma ya je gidan sai na rage ka kuna koya ayan ma abin da ba ne na ta jinsu ne ya wannan lamarin da kai larabci shi ne ne ga kai dubi ka wai to shi ne ba da daukan ka'a da fa'idodi na nahau sai bayan daya har ya rika ya zaman to nahau duk a hada wannan a hada wannan a hada wannan ya yi mutuci ya nuna a hankali ya zama fannin ilimi ya zama kansa shi ne misali qur'ani قتل الإنسان ما أكفره ما أكفره كا مثل كا مثل كا إنما ما مثل الله يهلكه الله يهلكه كافر شو يهلكه كيف وما نزل kuma fa ma asbarahum ala nar ka ina mamakin hakurin da yan wuta suke yi wa wuta ko suke a cikin wuta ina mamaki ma'ana hakuri mara amfani sai hakuri ne amfani a ce hakuri kuma mara amfani ma asbara ma asbara wannan sigogi ne siga ne na mamakin abu a gane to wannan siga za ka iya kawo su ma tsada na tsada ko ka kawo shi afin in ka ce ma adal alqadi ka alqadi nan da adalci yake kana mamaki ko ka ce a'adil bil qadi a'adil bil qadi kai alqalin nan da da adalci yake da waɗannan sigogi guda biyu ne za ka nuna mamaki kai mamakin abu kenan waɗannan sigogi guda biyu suna da hukunce hukunce idan ma af'ala ne to ismin da ka kawo a bayan shi zaka ba shi nasaba ma ma a'dal al-qadiya ko ma anqa ma anqa al-ma'a ko ka ce ma ahsana zaidan ma ajmala zaidan haka za ka kawo in kuma af'il ne zaka yi jarra da ba zaka ce a'adin bil qadi ajmin bi zaidin lakin bi zaidi sai ka kawo shi mai zururin bisa to a duk lokacin da ka ga a duk lokacin da kake da wasu abubuwan da sharuɗa ba za su so su cika ba saboda waɗannan fi'ilai guda biyu ma'afala da ma'afala da afil bihi suna da sharuɗa zai faɗe su a nan gaba idan waɗannan sharuɗa ka rasa ɗaya daga cikinsu to shi kenan sai ka yi amfani da wasu kalmomi waɗanda za su nuna wasu kalmomi su waɗannan kalmomi da su za ka gina da su za ka gina wannan abin da kake mamaki a kai misali wannan misali ma a adala din sulasi ne sulasi ne sai ka gina shi ma afala ko ka gina shi a adil to a lokacin da ya zama to ba sulasi bane fa mazidi ne fa ma ashadda ma ashadda zihamul malha sai ka kawo ashadda ka sa masa ma kace ma ashadda zihamul malha ko kace ashidi bizihadi saboda fi'lin izdiham sun bai cika sharudan ba kace ma asaba ma asaba kauna dawa'i murran sai kace asif sai kace asif sai kace asif bi kaunihi bi kaunihi murran saboda kaunu din ba zai kace ma aswana ba fili ne na tafi fili ne na tafi sai ka kawo ma asaba tukunna ka kawo masdarin kaunu din kace ma ashadda qudra ma ashadda qudrat az-zar'i shi qudra din fili ne da yake bada ma'ana na launi ko launi to sai ka kawo ashadda sai ma ashadda tukunna ka kawo qudrat az-zar'i ko ka ci ashidi bi qudrati haka nan zaka ci ma aqbaha an yu'aqaba al-bari'u aqbih bi an yu'aqaba ma adarra alla yasduqa as-sani' mana mai sana'a abin nan rashin gaskiyan mai sana'a da cutar da shi yake yana cutar da shi kana mamakin yadda rashin gaskiya yake cutar da mai yin sana'a sai ka ci ilirin bi Allah ya duka to idan sharuɗan suka shiga za ka yi amfani da wuzuli ma'afala ko asir bihi in sharuɗan ba shiga ba kamar da za mu bayyana a ka'ida da wannan lokaci sai ka bar wannan ma'afala da al'asir bihi ka kawo a shadda ko ka kawo abin da ya kama da shi sai ka gina ta'accubin tare da shi التعجب صيغتان هما ما أفعله وأفعل به ban mamaki nuna ban mamaki yake sigogi guda biyu yake da su kuma ma aqalahu wa afil bihi ma aqalahu da kuma afil bihi yushtaratu fil fi'l alladhi yuta'ajjabu minhu an shartanta wa fi'lin da ake mamaki ma ake mamaki ko ake ɗauko siga ta mamaki daga shi mubasharatan ba na kai tsaye da wannan filin in dai da kai tsaye da wannan filin kake so ka gina ta ajiyoyi an ya kuna sulasiyan ya kasance sulasiyan ba ruba'i ko kumasi ko sulasi ko mazidi ba man ya kasance cikakken fili ne aka ta fili cikakken mun sha bada misali a kai shi ne filin da idan ka cire shi ka cire jumla ka cire filin to ka rusa jumla shi ne fili cikakke kamar misali shariba zaidun ma'an sai ka cire shariba din to zaidul ma'a din ba zai yi zaman to jumla ba zaidul ma'u zaidul ruwa ba zai yi zaman to jumla ba to saboda shiri ba dai fili ne cikakke amma idan ka ce kana zaidun tawilan kana zaidun tawilan ka cire kana to sai ka samu jumla zaidun tawilun zaidu ne tsohon saboda me cire shi din bai rusa jumlar ba saboda fili ne nafi nafi wancan ta ne shi yasa da ka cire shi ka rusa jumlar gaba daya to ta nan za ka gane shi ne na fiti da kuma wanda ba na fiti bane to shi ne ya ce ya zama to ta man cikakke ne musbatan musbitan ya kasance an tabbatacce ne baka kore shi ba baka kore shi ba misali ko da sulasi ne ta in ka kore shi to ba zai yiwu ka gina ta'ajjubi da shi ma'anan korewa misali idan ka ce jamula zaidu jamula ta sihiri ne ta amma idan ka ce ma jamula zaidu fa ka kore shi da harfin nufi ba zai yi amma da nuna korarren nan ka zo ka gina ma ajmala ko ajmalin jiki ba saboda menene bai zama tasiri musu batal ba sannan ya ce mabniyan lil ma'lum ya kasance fi'ilin mabniyan lil ma'lum ne idan mabniyan lil majhul ne ba zai yi ka dauko fi'ili siga ta ta'ajjubi tare da shi ba mutasarrifan fi'ilin ya kasance mai sarrafuwa ne ba fi'ili jami'ai irin su ni'ima su bi isa da muka yi karatunsa ba wanda baya sarrafuwa baya sarrafuwa kawai da muka bayyana a baya da ke an sauki sigarsa ko wazaninsa na fi'ili din an ba shi wazani na isini da ya kasance baya ba za ka nema masa muzari ba ba za ka nema masa amur ba sai ya san kace ni'ima ba shi da muzari ba shi da amur in kace bi isa ba shi da muzari ba shi da amur ya zama to kamar laisa ne jahili amma lokacin da kamar yadda shi asalinsa na'ima to yana da muzari yan namu ba'isa yana da muzari ya ba'asu saboda ka mai da shi asalinsa lokacin da ka dawo da shi ni'ama bisa ba mu zari babu amma ya zamanto ginanne magani ne to idan ya zamanto ginanne ba zai yi ka dauko siga ta ajibi tare da shi ba sannan yake laysa alwasfu minhu ala af'al sannan ba ismul fa'il dinsa wasafinsa baya zamanto ala wazni af'al idan wazaninsa ya kasance ala wazni af'al ne to ba zai yi sifarsa ya kasance a dawo da liyafa ne ba zai yiwu ka gina filo ta ajiyi tare da shi ba kamar kudura da ya kawo mana a misali ka gani za ka ce za ka ce za ka ce shajarun akhdar kaga ko ka ce launin akhdar akhdar din ala wasli asal shi ne ismul fa'il din sa kenan to saboda haka ba zai yiwu ka gina ismul ta'ajjubi tare da shi ba qabilan littafawudi sannan wannan fi'ilin zai yiwu zai yiwu a samu fifiko tsakanin wannan da wannan zai yiwu a samu fifiko to duk lokacin da fi'ilin ya kasance ba zai yiwu a samu fifiko a tsakanin ba to ba zai yiwu ka gina sikar ta ta'ajjubi ba da shi bari mu dawo baya har yanzu ku dauko sharadi na farko an ya kuna sulafiyyan ka duba adada a cikin misali ko ma'adala ma an ka an ɗauko shi ne daga an ɗauko su ne daga sulasi an ɗauko su ne a sulasi amma in jahama kumasi ne in jahama kumasi ne da ke kumasi ne to ba zai yi a gina ma af'ala ko af'il daga shi ba sai aka ce ma a shaddad jihamu ma a shaddad jihamu bai cika sharuɗan ba saboda kumasi ne da ya ce ta mantin nan misali ma asaba kauna kauna dawa'il rabihi saboda kana da fili ne na fisu ba zan yi kace ma akwana dawana ko ma akwana murra dawa dawa ba zai yi ba saboda in kace kaunu din fili ne na fisu shi kuma ya ce tamman dole fili ya kasance tam ne haka nan da yace musbitan da ya fada ma'adala da ma'anka kowanne daga ciki an ɗauko su daga fi'ili wanda yake musban ne ba manfi ba da yake mabniyun lil ma'lum kowanne an ɗauko su daga mabniyun ma'lum misali daga adala aka ɗauko ma'adala ba daga udila ba da yake mutasarrifan adala din ma'a adala da an ka kowanne an ɗauko shi daga fi'ili mutasarrifi ne ba fi'ili jami'i daga cikin shi ba da yake laisar wasu su minhu ala af'ala in kace akhdar wasa fi ne ala wajhi af'al to ba zai kace ma akhdar ma akhdar zar'a ba ma akhdar zar'a sai dai kace ma ashadda kudurat zar'i saboda menene wazanin sa sifarsa ala wajhi af'al ne da yake qabilan litafawut qabilan litafawuti shine kaman kama abin da ba a samun fifiko tsakani kamar misali faniya rasa abu rasa in ka rasa abu na rasa abu duk dai rashin ya yi ba fifiko duk rashin ne haka kamar ka ce mata zaibu mata zai ka ce ma an wata ba ta wani irin mutuwa ne wani saboda mutuwa din wato ba a samun tafawuci tsakanin a gani shi sa laraba suke cewa والمرء مقتول إن خنجرا فخنجر wa in sai su ko sai mutum dai aka ce wannan an kashe shi dai an kashe shi ko da kan jari aka kashe shi ko a takobi ne aka ko ma da me dai aka kashe shi dai an kashe shi a gane to kamar wannan ne to duk ilin da ba a samu tafawuti tsakanin su to wani ba a gina fi siga ta ta'ajjubi tare da shi shi ne idza kana al-fi'lu غير ثلاثي او ناقصا idan fi'ili ya zamanto ba sulasi bane ko kuma ya zamanto naqifi ba sulasi ba kamar izdahama da yazo cikin misali ko ya zamanto naqifi kamar kauni kana da yazo cikin misali aw kana al-wasf minhu ala af'al ko wasafin sa ya zamanto ala wasfi af'al ne tawassalna ila ta'ajjub minhu sai mu bi mu bi yin ta'ajjubi da shi ko mu isa yin ta'ajjubi da shi bima ashadda aw ashidid wa na aw bima da ma ashadda ko ashidid ma'ana duk ilin da kaga kai tsaye ba zai yi ayi ta'ajjubi da shi ba sai kai amfani da ma ashadda ko ashidid bihi sai ka jona mazdarin wannan abin sai kai ta'ajjubi da shi sai ce wa dai na ba da zalika bi mazdarihi sai mu kawo mazdarin wannan ilin da sharuɗan sa ba shiga ba mu kawo mazdarin sa صريحا مصدر زمن سو فقرو قروني كمان ما أشد ازدهارا ازدهار مصدريني haka kuma ka ce ashidin bizzihani haka ma asaba kauna kauna wannan masdari ne na kana ko ka ce asidi kauni kauni masdari ne ka ɗauko masdarinsa na ƙwararro shi ne izjiham ko ka ce kauni wannan au mu'awwalan ko masdari wanda yake awwala shi tawili za a yi a samu wannan masdare misali da yake ma aqbaha an yu'aqaba al-bari an yu'aqaba sai ka ce wa an wasilatuha fi ta'wili masdari sai ka ce fi ma fi ta'wili masdari sai ka ce fi mahalli nasb sai ka fi mahalli nasb taqdiruhu ma aqbaha mu'aqabat al-bari هذا معاقبة المصدر أما مؤول معناه an ne da fi'ili ko wani harafi ne mazgari da fi'ili a tsakani aka yi tawili aka fito da masar za ka ce ma aka ba'a wa aka batal bari sai ka ce ma a zarra adama sidiki sani ma a zarra adama sidiki sani kaga sidik din ka samu shi a masjid Allah ya duka Allah ya duka an da ya da suka hadu sai ka nemo mazdari fi da din daga shi da irin wannan mazdari shi ake ce yake mu'awwal idan kana fi'il mabniy lil majhul aw manfiy idan fi'il mabniy lil majhul aw manfiy ko an kore shi tawassul توصل إلى التعجب منه بما أشد أو أشدد ونحوه ما حسن في إلي زمن فو مشهور بعدين صيغة تعجبي in ya zama manfi ko rarre ba a gina siga ta ta'ajjubi to tawassala sai ita ila ta'ajjubi ne ila ta'ajjubi minhu zuwa ta'ajjubin ta'ajjubi da shi bima ashadda aw ajlis ko da ma ashadda ko da aw ajlis wa nahwi bima da abin da yake kama da wannan irin su ma asaba ko ma aqba abin da yake kama da wannan matluwan bi mazdarihi muawwalan sai a kawo mazdarinsa wanda ai aka kawo mishi tawili misali idan kace idan kace qabu qabuhat muaqabatul bari qabuha wanda fi ne mabni bil mashhur mabni bil mashhur idan kace idan kace za idan kace misali ma idan kace ma sadaqa ma sadaqa ko la yasduku wannan fi'ili ne wanda ka kore shi da ma ko da la to saboda haka a wannan lokaci to sai ka kawo ta'ajjubin sa da ma asadda ko ka ce ma ka ka ce ma aqbaha wannan aqbaha din maglulul majhul ne da ka ce ma adarra Allah yasduka Allah yasduka la yasduku man fi ne to sai kai amfani da mazdari muawwal kai amfani da mazdari muawwal bayan ka akkada shi da abin da ya kama da ashaqqin yace la yutajjabu min al-fi'l al-jamid mutlaqan duk fi'lin da ya zama ko jamidi ne ba a ta'ajjubi da shi abin da yake nufi da mutlaka ko ma wanne irin jamidi ne saboda fi'ilai jamidai din kala kala akwai fi'ilin da asalin sa mutafarrifi ne akalin fi'ilin yana sarrafuwa wani dalili ne ya bijiro mishi ko wani sababi ya hana shi sarrafuwa kamar ni'ima da fi'ita da muka fara asalin fi'ili ne wanda suke sarrafuwa to da aka tahe su a wazanin fi'ili aka kai su wazanin ismi to wannan sai ya hana su sarrafuwa sannan akwai fi'ilin da asali dama haka Allah ya yi shi baya sarrafuwa irin su kamar laisa laisa haka kawai aka yi laisa ya zama baya sarrafuwa ba wani sababi ko dalili kasancewa dalili kaza ne ya hana shi sarrafuwa akwai wannan sannan akwai kan jumudin fi'ilin kala kala ne akwai wanda shi kawai yana madi ne a madi yake ba za ka samu bukarikin sa ba ba za ka samu amurin sa ba za ka samu amurin sa ba akwai wanda kawai shi jiri ne jaziri a amurin yake ba za ka samu masa bukari ba za ka samu ba za ka same shi a madi ba akwai wanda za ka zo ka same shi a mubari yake amma wanda din ko ta ko biyu ko uku ne za su da yawa ma'ana kawai shi fili ne jaziri a asiba ta mubari yake akwai kuma wanda cikin madi da mubari da amur ɗaya zai rasa akwai wanda biyu zai rasa ko ya rasa ɗaya ko ya rasa biyu to shi yasa anan yace maka mutlakan in dai filin jami'i ne ko wanne iri ne to ba zai yiwu ka gina ka ajibi tare da shi ba wala min al-fi'l alladhi la yatafawatu ma'anahu haka nan yace fi'ilin da ba a samun tafawuti shi shi ko a ma'anansa to nan ma shi ma yake ba a ta ajibi daga ciki za mu tsaya a nan sa assalamu alaikum